sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam dubu daya da dari hudu da arba'in da biyu wanda ya daidai da sha bakwai ga watan daya miladiya dubu biyu da ashirin da daya Allah tabaraka wa ta'ala muke roƙo da ya mana dace da alkhairin duniya da na lahira domin karshen sunayensa muna da cikin wannan littafi ma za ba da maut darasi na nawa yau talatin da ɗaya yau darasi na talatin da ɗaya Allah tabaraka wa ta'ala muke roƙo da ya mana dace da alkhairin duniya da na lahira domin ƙarshen sunayensa muna dai magana akan muhimman abubuwa guda uku wanda ake magana akan su alhaud wal mizan was sirat wato tafkin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kuma kullum Allah tabaraka wata'ala muke roko da Allah ya taimake mu mu sha daga wannan tafki na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan kuma mizan inda za a auna ayyuka muna fata Allah tabaraka wata'ala ya sanya kyawawan ayyukan mu surin jayi mu yabun ayyukan mu dan karshen sunayensa sannan na uku as-sirat muna roƙon Allah tabaraka wata'ala ya sanya mu daga cikin waɗanda za su tsallaka wannan sirati cikin sauki kaman yanda yayin wasu bayansa tunda mun yi magana wasu bayan za su wuce kaman walkiya to muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya tsallakar da mu da sarkin sunayensa ba dan alimu ba waɗannan su ne muhimman jigajigan abubuwa waɗanda ake magana da su a kiyama duk wanda aka yi rashin sa a nan wurin to an yi babba asara wanda ya kasance bai sha tafkin nan na manzon Allah ba ya shiga uku saboda ku duba fa an yi maganan banda maganan dadin sa maganan darajar sa maganan kaza wanda ji ya sha tafkin nan fa an ce ba zai ƙara jin kishirwa ba har abada wanda ya kurba har abada ba zai ƙara jin kishirwa ba sannan kuma ga mizani wanda mizanin nan anan ne ake tantancewa waɗanda za su shiga wuta su sani waɗanda za su shiga aljanna su sani in an faɗi anan malam an faɗi wannan faduwa a wannan wurin mun ta har musiba shi yasa wurin ba mai tunanin wani kowa kai ya sani za ku gani mala'iku ma sun fadi a suna jin tsoron wannan wurin inda za a sanya ma'aunin nan wannan wurin awo yana da babban bala'i to ko a duniya ne ma aka ce gobe ka je maka in dai kai cinikin ka ko kaya aka ce gobe za a yi awo gobe ne za ka ko da ma ba can wurin ba ma yanzu ma da ake dabara in kana da kaya da yawa ka kawo masu gwadawa su ta gwadawa a daki kana gani su ta gwada kana kara su ta gwada to akan ce to yanzu gobe za a je kafin a je airport yanzu a cikin gari akwai wurin gwaji ku je a auna nan ma mutum na jin tsoron wannan wurin domin za a iya zuwa a ce ai sikelin waɗannan masu gwada a gida bai kai kyan waɗancan ba to da ka sun sun je sun gwada ya ce kayan ka ya karu saboda ka kuɗi ko asiri kuɗi ka ba kariya kuɗi ai ba tsada ka iya su daure to nan fa a duniya ne wanda kaga dama sai ka yadda kayan ma kace to ma shi sa ka nema na ba su tafiya da su ka yadda kai ko kai sadaka kana son kaya ka bada kyauta to sai Allah ya rafa duk abin da ka dingimo aka zo nan wurin wallahi ba mai karfa shi sai dai in yayi ma kyau naka ne in bai ma kyau ba kuma ka ka nado a ji ake sakamako Allah ka tsare mu to ga sura waɗannan wuraren su magabata suka gane suka yi takatsantsan suka yi iya kokarin su su kai domin ka sa wani kuma muka saka abin nan mutana kiran mutane kaga na ta bata wani komi ina mai ta oke ba matsala bayan mun ji matsala ka ce ba matsala ka sa ta applied mode shine shine ba matsala amma in dai tana bugawa baka ji abin da ta fara bugowa ya dauka ba shi ba kaji shi da ke fari bayan abin shi muka ji hannakan kalle da na jibi na gane waya ta cikin bugowa ka kuma ba kaza ka wahala nan ta bayyana in ka shigo nan kana da wayar ka ko kana so ka dauka ka hakura da kowa yanzu ka zo wurin Allah ni fa ba na zuwa da karatu da dalili kuma in na zo da ita sai na cire ta komin abin ka ba ka samu na ma da dalili saboda wani lokacin za a amfani da wani abu da dawa za a yi ba abun nan bane to shine in ka riga ka shigo masallaci magriba ko isha'i tsakanin magriba da isha'i ko asuba zuwa sadda rana za ta hudo wannan lokacin lokaci ne na mujawara ka zo ganawa da Allah ne ka sallama ma kowa kawai ka kyala kowa shine abin da kuka ji mun yi magana ai da ake lissafo wannan abin ana cewa Sheikh Hussein Yaqub ya rubuta cikin Al-Jiddiya fil Iltizam yace wanda ya liƙe ma abu shida a rayuwarsa ya rike su gamgam ba zai wulakanta ba a duniya ba zai wulakanta ba a lahira mutum zai ji shidan kaman da wasa amma kaga na farko cewa yi zama kai mai da komi naka ka koma wurin Allah bayan an yi sallah asuba har rana ta hudu ya ƙara kawo na biyu ya ce zama bayan magariba zuwa lokacin isha'i ka bamma kowa ka sallama ka kwace shi ka ba kakka ba kowa shi kawai ka sallama ma Allah kana cikin masallaci kana aska ko kana cikin masallaci kana abu na ilmi ka ka dai cire wannan lokacin ba inda zaka kawai zaki Allah ka nuba ko ba ka aljazairi rahimahullahu ta'ala yana wasiya ba cikin littafin sa sai da mu'min da abun nan kai nida'atu rahman min ahli iman da muka karanta cewa duk inda kake a duniya kada kai wasa da waɗannan lokutan ya kawo shi na magariba yace lokacin da ma'aikatan duniya ke kullewa musamman mu yanzu nan in shida sai ba sun kulle ba inda ka je ma'aikata dai karfe shida in dai ba ko yanayin jiji ba da suke canji sun kulle su ma manyan jigajigan wanda za su sama hannu a takarda suna nan ba sa nan in dai shida ta yi ba sa nan in ko kaga sun jira ka to kai ma za ka jira su akwai wani abu bayan shida a to yare ya kai amma karfe shida su jin saba hannu za ka ɗauki kaya daga can sai wuyi bayan shida ta wuce ya wahala sai ya ce sadda ake kulle duniya ɗan duniya ke kulle duniya su cewa sun tashi kai ka ce yanzu ne kai ka budo ta kai za ka fara aiki saboda magriba ta fun ta tun karo za ka kwashi kanka da iyalinka da wanda kake da iko da shi duka ku tafi ɗakin mai rahama ku shige ciki a wannan lokacin yace ko wani gari ka je wata ƙasa in ka ga magriban nan ta yi fita ka neme su ina ne masallacin da zan shige a magriban nan ta gama ta yi shayi kana ciki baka fito ba haka yace mana yana nan a littafin malam da wasa wasa muna ganin kamar abun ne wallahi malam mu ɗan duniya ne ɗan duniya ne kakkada za ka rage hidimar duniya muke hidimar ta muke ko masallacin muka shiga ma hidimar duniyar muke saboda an shigo cikin masallaci ka ci gaba da hidimar ka ta duniya to ni ka zo yi so ake mun bari duk mun hidiman mu mun gama hidiman mu mun gama duk abin da zamu gama yanzu zamu dauko kanmu mu kawo masallaci to mu jingina duniya waje al musalli yunaji rabbahu fa idza ataita ila salah fa farriq qalbaka min ad-dunya wa ma fiha واشتغل بمراقبة مولاك الذي تصلي لوجهه yace mai sallah in yazo masallaci ya zo ganawa da Allah ne al-musalli yunaji rabba mai sallah ya zo ganawa da Allah ne fa idza ataita ila salah diyayin da ka zo sallah fa farriq qalbaka min ad-dunya ka kakkada zuciyarka daga duniya gaba daya wa ma fiha da abin da ke cikin duniya washtagil bi muraqabati mawlaka alladhi tusalli liwajhihi ka shagalta yanzu da fuskantar ubangijinka wanda ka zo sallah saboda shi to menene kuma wani wurin ya ƙara zuwa cikin littafin ya ce kaga as-salatu nurun azim dama ciki ne ko sallah wani haske ne babba ake samu manzo sallah ba ka musallama kaga wadannan abubuwa in kana gabari ku sai ta kokari sai ta dagewa yanzu fa yau din nan muna cikin aikin nan na ji wani ya sanya wani karatu na manta da shi ma kuma ni na yi shi na ji ni ina cewa Umar dan Khattab ya zo mutuwa yana cewa wallahi da shi ke da duk duniya da abin da ke cikin duniyar nan yau da ya bada saboda ya fashi kai wurin Allah Umar malazani Umar dan Khattab wanda an mai bishara da aljanna banda inda aka gaya mai goman su goman nan al'asharatul mubashshirin bil janna da aka gaya masa cikin wannan jerin shine namba na biyu in ka duba cikin sahih muslim annabi sallallahu alaihi wasallam yana bada labari yace umar sai da ya ga aljanna umar ma da yaje sama ba maganan bisaran ba ma sai da ya ga ginin yace da naje sama da aka tafi da ni tafiyar dare sai da naga aljannarka da nazo zan wuce naga wani katafarin gida har naga wata yarinya daga waje tayi alwala tayi ciki nace mata ce ce iyalin Umar tace wane ne ai su suna dan ciki ni mai hidima ce yace da na so in shiga in gano ma dan yanda naga wajen gidan nan nayi tunani yadda cikin nan yake na so da in shiga ciki in gano ma yadda cikin gidan nan yake amma sai na tana kana da kishi Umar ba za ka so wani ya fara shiga gidan nan ba har ya ga abin da ke ciki kafin kai ya ce haba ya rasulullah in zan yi kishi na rasa da wanda zan yi kishi sai da kai ai da ka dubo man da ka gano ya ce kada ka damu za ka shiga ciki tabbas karanci malam malam zani wa ka ga yazo zai mutu yana cewa wallahi da shi ke da duniya da abin da ke cikin duniya gaba daya yau da zai mutu da ya ba da shi saboda ya fanso kan shi wurin Allah ya waini kai tona ya waili illam yarhamni rabbi kai so na in ba Allah ya ji kai na bayo na bari yace ya laita ummi lam talidni kai so na da mama ma na bata aice ni ba yace mama na yau da za ta gani ka to da hankalin ta ya tashi da sai kai na naman da ma bata haihu ni ba to auna ba gani mai wannan daman fa mai wannan banda mafarkin da wasu za su yi su kai su ce ga sunan ko da muka karanta wancan littafin Railatul Khulud duk inda aka ce ma an ga annabi a aljanna wanda suka yi mafarki mafi aksar yauri sai sun ganshi tare da Abubakar da Umar Umar ada Abubakar a daman shi Umar a hagun shi ga sunan zaune a cikin aljanna ko Usman bin Affan radda zai bar duniya yana rike da Qur'ani ga waɗanda za su kashe sun kewaye gidan shi da yayi dan gangadi haka kawai mafarki ga manzon Allah ta aljanna ga Abubakar ga Umar nan suka yace mai Umar Uthman kai hakuri yau mutanen nan suka ce ka huta ka zo ka sha ruwa tare da mu aljanna amma da shi da Umar yana da Abubakar da Umar yana nike waye shi haka mu yanzu in duk duniya za su fito su ce mana wani abu game da waɗannan mu dai mun bi abin da manzon Allah ya mana game da su to amma ku kalli yadda suke jin tsoro saboda haka tafiyan nan ta gaban mu wallahi tafiyan nan ba karamin aiki bane kawai sai dai wanda Allah ya taimake shi saukake mai ita bayan ya riga ya ita ku duba Abu Huraira kalli yadda yake bin manzon Allah kalli yadda ya tare gidan manzon Allah kalli yadda abubuwan da ya samu kawai na ilimi duk littafin da za ka karanta in akwai hadisi ciki zai wahala ka gama littafin nan baka ce annabi Huraira ba zai wahala amma fa ciwon mutuwa ajali da ya kama shi khalifa ya zo gaida ke sai Allah ya baka lafiya ce wallahi ba lafiya nake nema ba in dai game da wannan gidan tafiya ce ta zo safarun ne tsawilun wa zadi la yuballighuni yace tafiya ce doguwa ga ta gaban mu kuma guzuri na ba zai isa ba guzuri wanda ya sallah bayan manzon Allah wanda ya jihadi bayan manzon Allah amma yana ganin tafiyar nan ba guzuri tumuma sura kullum mutum ya rika tsayawa yana aika ni ka ni na aikata ni ka aikata kuma ma babban tsoron a kaddara na aikata ka aikata kin aikata to an karba ba ma aikin ba ma karban an karba ku duba fa duniya da lokacin ne a sani na sadda Najeriya take Najeriya ta ba ina nufin babu ita bane amma dai da in dan kwangila yayi kwangila aka zo yana so a bashi certificate din nan da zai sa a biya shi to duk inda ka san ya san ana addu'a yana tsammanin za ka karba sai ya je wurin shi da Allah go addu'a take nema ya tafi makarantar inda ya ga yara ana karatun Qur'ani ya je ta sadaka saboda waɗanda za su duba aikin nan in gobe ne mande za su duba in sun zo su yi sacrifice da aikin nan yayi haka ne mallan zai ka zaga ko ko baka sani ba su zo su tabbatar da aikin da aka bashi yayi saboda a yayi in ko suka koma suka ce nan ya tsage nan akwai tsaga nan bai ba nan kaurin da aka yi bai ba plaster ba ta yi ba suka zazzane zane suka ce sai ka sake daga nan shikenan bala'i ya gan shi don ya san zai asara bai da kyau ba masu titi waɗannan masu titi da in sun yi sun gama akwai waɗanda ba ruwansu da maganar in ma kai masu maganar za ka ba su wani abu sannan ne ka ƙara bata za su zo su auna kauri nawa kace za ka yi kwaltar kaurinta nawa yanzu daga kauri nawa kai su auna da abin auna su kayan da kasa kai ta kwaltar inci menene wata iri ya kasa duk suna da kayan awo to za ka za su auna in ba ta yi ba ba ta yi ba kawai sai su je su ce ba ta yi ba shikenan a ce to shikenan a soke a ba wani ba ta yi ba to mutum yana jin wannan tsoron ina ba da misali ne ba wai dan Najeriya ba a'a misalin da nake bada mutum yayi aikin kwangila yana ganin ƴan adam ƴan uwan shi za su zo su duba gobe yana jin tsoro kada sai aikin nan bai yi ba dan haka zai ta'addu'a yayi ta'addu'a yayi ta'addu'a da fata Allah ya sa gobe su je su aikin nan yayi saboda biya shi yaya aikin da mutum yayi zuwa wurin Allah wannan mala'iku ne ke dubawa la ya'tuna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yumarun sannan kuma ƙarin tsoro ma akwai aikin da za a yi har a wurin mala'ikun yayi kyau sun ansa amma wurin Allah wallahi bai yi ba mala'ikun ma sun karba sun ce good aiki yayi kyau ga ladadin jima din jima har ma sun raka mutanen zuwa aljanna suna ganin sun sha sai an je kofa aljanna tare su a ce waɗannan mutanen da kuka gani ku kun gama naku kun yi aiki daidai yadda aka sa ku amma saboda shi zukata yake kallo ayyukan nan ba su yi ba sai a baje su kawai su koma kaman kura sai su koma wuta kaga mala'iku ma sun yi na sun ta mamaki mala'iku sai ai ku ba ku san zukata ba shi ya san zukata ba dan Allah ga ayyukan ba kun an so lada ku kun yi abin da za ku yi iya na ku inda ka tsaya da ku kenan amma mala'iku ba su da sirrin zukata haka shi ya ga zukata ba ya aikin dan shi ba a bata komai daga nan sai mutum ba zai tsoron wannan tafiya ba ka zo ma da aikin baka sani ba ko ba haka ba to balle wanda bai komai ba to da kuma gane tafiyan nan wallahi ina jaddada mana ba wai ni na sha bane ba ba mu ina ma magana kawai abinda muke so mu gudu tare mu tsira tare kawai kawai shi ne maganan kawai musan yadda za mu samu kowa kullum ka mai ta tunani mai ta tunanin me muka yi in ma mun gano me muka yi kuma mai ta tunanin an karba ku dubi fa girman annabi ibrahim alaihi salatu wassalam da aka yi maganar su ibrahim ko ku wadkur ibadana ibrahima wa ishaqa wa yaquba ulil aidi wal absar aka ce ka ambaci bayina annabi ake gaya mawa ya ambato waɗannan jigadigan bayi annabi ibrahim da ishaq da yaqub aka ce ulul aidi ma'abotan aiki ne wa quwwatut tamfi yanzu yanzu duk abinda aka ce Allah ya ce ayi kawai ulul aidi za su zartar da wannan abu wal absar sannan kuma gashi tana yi akan ilimi duk abin da za su yi sai sun nemi a Allah ke so kuma su aikata shi daidai sun fifita gaskiya akan ƙarya amma ba su ne suka zo suka yi aikin kuma suka koma suna ta rabbana taqabbal minna annabi ibrahim din jijjigar da ɗan shi aka sa su suka yi aiki suka yi aikin ka'aba suka gama suka koma suna ta rabbana taqabbal minna la Allah ka karɓar mana wannan aiki da muka yi tun daga nan sai wa annabi ibrahim yana cikin khalilur rahman ku duba nan ma sai da muka ambato shi da aka ambaci jigajigai wanda za su je su ma Allah magana sai da aka ambato annabi ibrahim bai tafi wurin da ake tafiyan ba dan wannan matsayi ne na manzon Allah amma shi ma sai da aka nuno inda yayi magana yana cewa ya Allah ka kona yayana haka kenan matsayi ne kawo yayi wannan magana to su ga yadda suke cewa da ka muji tsoron tafiyar nan ina maimaita mana muji tsoron tafiyar nan kada ranar da ta muka makara mun sha ba da misalai da hausa nan wanda ya zauna ƙauye ya san su za a yi magana a ce ba a fafa gora ranar tafiya in ka fafa goran ka ranar tafiya za ka sha ruwa mai ɗaci haka ne malam sani za a yi tafiya ba ka tanaji gora ba sai ranar da za ka tafiya ka fafe ka zazzage ya in ka zuba ruwa ci zai wasu suka ce ba a ɗauko kwikwiyo ranar farauta in kuma kana so gwada ka je ka ɗauko ɗan kwikwiyo ka sha da yi farauta in aka tafi maimakon ya kamo nama sai ka ɗauko shi dan ɗan kwikwiyo bai ma iya dawowa in aka yi nisan tafiya sai tsaya ta kuka ita zagaya ka yana kaɗa bindi dole ka sabo shi aka faɗa ka dawo da shi gida ko ba ka baka wani sai ya mutu don ka dauko kuku ranar farauta ne dai ba kai ne zaka tuya to haka aiki baka yi ba baki yi ba ban yi ba sai bayan da mala'ikan mutuwa ya sauko cikin gida a ce sannan za a aiki wallahi riga an makara a riga an toshe kofar karba aiki lokacin karba aiki kafin wannan lokacin ne sadda abu ya faru guda biyu imma khas wa imma am an kulla kofa ba sauran magana ka bai in nace khas shine ran da nazo mutuwa ko ran da kazo mutuwa ko ran da kika zo mutuwa bayan mutun ya shiga gargara a ran nan da sadaka da kyauta da menene da duk abin da mutun ya sani ko yayi yayi a banza ba karba raka'a biyu ka tashi a ce ka yi su ko daga zo ko ya za ka yi su a wannan lokacin ka ce ka yi su dan da ba ka yi ba sai da ka gama wallahi ba su ba su shi yasa duk wanda ya shiga matsabarka sai yayi nadama saboda ya so da ya kare amma lokacin ajali yayi to yanzu ya shiga kabari kuma ya gano amfanin da ake samu in an yi raka'a yayi gurin da za a bashi ya dawo duniya saboda ya raka'a guda biyun nan a ce duk shi ke da duniya da abin da ke cikin duniya ya bada saboda a bashi dama ya tsalla raka biyu wallahi zai zai bada amma a ce ba zai yi na'am shine lokacin da rana ta hudo daga mafadarta kamar yadda manzo Allah ya barke alamatu asfa al-kubra idan lokacin da aka wayi gari rana ta hudo ta inda take faduwa ran nan ko me mutum zai yi ko shi ke da duk duniyar nan ya sadaukar da ita ba su basu an gama an kulle shine an kulle kofar tuba an kulle kofar imani an kulle kofar karban wani aiki kwata kwata komai mutum zai ba su so da an ba mutum dama bai yi ba a rayuwa ta shekara arba'in wani ya shekara hamsin wani ya shekara sittin wani har ya ɗora saba'in wani ma ya wuce saba'in din wani har ya yi tamanin amma ba a gabatar da komai ba sai yau da za a mutu to ba a so kowa ya kayan shi an gama ta Allah ka ba mu mafita Allah ka taimake mu Allah ka sa wannan littafi ya zama dalilin farkawan mu daga baccin da muke yi mai min shayi naumun subat subat dinnan namu da muka kwanta baccin baccin ya kai bacci Allah ka taimake mu mu barka da cikin sunan kafin dai mu karba kafin a ce mun kai ga wancan wurin da za a je a gitta mu cikin kabari Allah ya taimake mu mu farka daga baccin da muke mu dan zamu mu wani abu kai da kama mace inda muke wan Aisha radiyallahu anha an samu hadisi daga ummul mu'minin Aisha Allah ya kara mata yarda sa'alat rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ita ummul mu'minin ta tambayi manzon Allah game da wannan aya da ta gani cikin Qur'ani ta tambaya saboda su suna ganewa suna karanta Qur'anin kuma suna fahimta mu ko yau zaka ga wai mace ta tsufa malan hadda tsufanta wallahi wata hadda kurkura na farko in ta tashi sallah dama bata iya ba ga ta nan kana gani bata iya ba sannan bata iya karanta Qur'ani ba amma tartara in tana magana tana surutu zaka ji kai mai ko a cikin wani gida take surutu sai ka sai ka gaji da ji balle kai take ba labari a cikin wani gida in ta dinga magana har sai ka gaji da ji ka ce ka wannan mata akwai masifan magana akwai masifan surutu amma ba ta yi karanta Qur'ani ba yan koya mata tazwihi kace subhanallahi والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله وند سوني مكي مغانا نان النبي يتي إذن ينزا أكتار دك إن دنيا ذا ستبو تما سابي سكتي بلا ستبو با yace ni ko zan gaya maku wasu kalmomi wanda farkon su na nan karshen su na sama amma wannan in ka gaya mata za ta ce ba za ta iya rikiya ba amma waƙoƙi ta iya waƙoƙin wasan kwaikwayo da an kunna TV har sai a ce mama an kunna ta taho ta zo ta zanna a sa mata kujera a za ta bata wuri ta zauna ta kallo duk ta san yan wasan kwaikwayo ta iya wasan su a wata iya karanta Fatiha ba kuma hana ce mata mama wai mama maman suwa maman yan wuta ba ka san komai da ta iya na Qur'ani muka karanta a nan wurin Annabi sallallahu alaihi wasallam yace yanzu yace akwai kalmomi da zaka ce subhanallahi walhamdulillahi wallahu akbar kayi su so goma goma da daddare ka ce subhanallahi walhamdulillah Allahu akbar wannan kai kowane 33 Allahu akbar 34 a cika 100 kenan in an hada yace 250 kenan in ka hada da waɗannan a kowace sallah kai goma a kowace sallah kai goma wannan subhanallahi walhamdulillah wallah su kadai a takaita duk saurin ka ko a hanya kake tafiya tunda kai dan duniya ne a ce a sallame daga sallan ma ka fita zaka tafi dan duniyan ne kai ka kasa zama kai guda goma wannan kai kai kowace sallah kai wannan kai wannan yace idan aka hada fa al da yamma kenan in tun da yanzu kai dan duniya ne to ka gama neman duniya yanzu ka je gida ka kwanta aka ce to ka arta subhanallahi 33 alhamdulillahi 33 Allahu akbar 34 in ka hada yace kaga 250 kenan za a baka sai yace to a wurin ka ne yake 250 a wurin Allah 2500 ne yace yanzu jama'a ɗayan ku zai yi zunubi a rana har so 2500 ɗayan ku zai yi zunubi a rana har so 2500 saboda haka in an samu waɗannan sun goge wancan yanzu ɗayan ku zai yi zunubi har 2500 a rana bayan shi zunubi guda ɗaya ake rubuta shi ko wannan goma goma kai wannan daya amma goma wannan goma wannan goma ya za mai da su dubu biyu da ɗari biyar bayan kai kai da dubu da to ɗayan ku zai yi zunubi a rana har so dubu biyu da ɗari biyar to wallahi wani ma sai ya wuce wani ma da yake to ba ma zunubin ba in dai mu ne irin waɗannan mutanen mu dai waɗannan da kake gani mu ba ma maganan zunubi dubu biyu da ɗari biyar ɗin ba wani rijja ma zai a ranar amma kaga sahabbai su sun suna mamaki yanda za a yi mutum ya zunubi dubu biyu da ɗari biyar a rana ba wanda ba da ansa ya ce yi da a ce abin nan ne za su ansa su akwai saboda ai da ya tambaye su ya ce in an tara kuɗi gaba ɗaya kuɗin duniyar nan za su taɓo saboda suka ce nan take suka ce ba za su taɓo ba suke so ga wani abu da zan gaya maku zai taɓo sama da ƙasa daga nan ƙasa sai ya taɓo sama ku riƙa yi sannan ya zo wannan magana amma ka kalli yadda mutane ke shagaltuwa ka kalle yadda wasu za su zauna wuri malam su dinga hira su fito wani fa sai ya je gida ya ci abinci yanzu ya gama sannan zai fito zai samu wani wuri su zauna shi da wasu su dinga hira su dinga hira su gama hiran nan gaba ɗaya ba za su yi maganar lahira ba har sai sha ɗaya ta yi ko sha biyu ta yi sannan su tashi shiga cikin gida su kwanta kuma sannan a masallaci da asuba ka zo ka gabata nan kwata-kwata har ranar juma'a ranar nan sai da dan waye turo ma hadisi aka ce mafificin aiki samun sallah asuba ranar juma'a yana daga cikin babban in aka zo ranar juma'a aka ce ka rasa sallah asuba a masallaci ranar juma'a kamata ya zo a taru garin gaba daya mata aziya saboda bala'in da ka ja har cikin gidan duk ka rikita gidan ranar ran juma'a ce ka rasa sallah asuba to to auna mutanen mu gani su ba su yadda ne auna kuma ta jam'i aka ce sannan mutane yanzu suna murna an tsare mutane a gida an ce kaza an ce kaza duk mutane ba za ma ganin su a matsayin masifar da ya kamata a duk ufa a turu Allah ba an yayya an ya galgala mu ummul mu'minin dai ita ga sanin kuduba ta tambayi manzon Allah ne wannan aya yawma tubaddalu al-ardu ghayra al-ardi was-samawati ranan da za a canza kasa banda wannan kasar za a kawo wata a musanya haka nan sammai ma za a canza su banda wannan samman za a kawo wasu daban ita tambaya ta ce fa aina takunu nasu yawma idin tace ya rasulullah lokacin da za a canza kasan nan a canza sama to ina mutane suke ina za a kai mutane a wannan canjin ina za a kai mutane ta manzon Allah qala ala sirat manzon Allah yace suna can kan sirat ai wannan kadai yayi ta bala'i a ce za a kai mutane kan sirati ana wannan rugun tsumin bala'in sannan ko mutum ya dawo ga canza kaza an canza sama ai daga nan mutum zai gane ba sauran wata magana kawai sai yadda aka yi da mutum وعن سلمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم manzon Allah ya ce yudul mizan yawmal qiyama za a zo a aje ma'auni wannan mizanin nan za a zo a girki ranar kiyama falau wuzina fihi samawati wal ardu lawasa'at subhanallah aka ce za a zo a aje mizani dingime ne ne da za a dauki sama da ƙasa a sa cikin mizanin nan da zai wadace su za su shige jiki malam zani mizanin nan da za a aje da za a dauki sammai da ƙasa gaba ɗaya a zuba ciki zai shige ciki shi za a saboda haka mala'iku ma ba su san shi ba fa taqulu lil mala'ika ya rab sai mala'iku ce ya Allah ba su san ba su san shi ba menene shi su ce liman yazunu hada da wa za a yi ma wannan awan me za a yi fa yaqulu Allah ta'ala liman shi'tu min khalqi ga wanda naga dama daga cikin halittu na su zai ma'awo za a auna su wani wurin aka ce za a hada a kwaso ɗan aikin da mutum ya yi a ga cewa ba aikin kaɗai ba a rungumo da mai aikin ma gaba ɗaya ɗauka a jefa cikin mizanin wani in aka tashi a jiki yanda ka san karan ƙeƙashe ce haka zai yi gaba ɗaya san karan ƙeƙashe ce ita wuce ladan ne karan ƙeƙashe ce yawwa ka san rama eh ka taba garin sandaka inda take yi da ganye to wannan in aka fara wanda ake daura abin jiki ba sai wani abu bari ba sai ba shi da gani za ka ga shan ba shi da nauyi kwata kwata shi nake ne dan wani lokaci wasu kan ce toto totan masara to wannan dai duk da haka bai kai ya fi ya fi yana da dan nauyi nauyi dan shi in ya jike yana da lema ko ruwa yana mayin kasa amma sai kashe ce duk wayanka bai tashi bai kwanta cikin ruwa eh saka masa kaina eh eh to saka nan ma in ta sha ruwa ai zaka ji da da nauyi nauyi ko sai kashe ce bai san ruwan bai nutsewa duk abinka da ke kashe ce ba zai sha ma ruwan ba sai zan ba da misali da shi dan a gani baya san ruwa kwata kwata dan ko ko ko abin nan abin nan ka samu kara ko karan dawa ka bare totan da ke ciki in ya jike zaka ji dan nauyi nauyi shi ko kin aje shi bai san komai bai dauka ruwa da ka saka shi kawai zai sul da ka danne shi a cikin ruwan ma ka danne shi kafin ka turo hannunka ya riga ka daga sai zul kawai dago shi ke ka sai ku shi ba zai ja ba ko gudiye da za a yi mai wayo ya dan tsotsa abadan bai sha ya kai kashi to wallahi wasu an sa kayan sa cikin mizani da su da kayan haka za su na haka in an zo maimakon kawai ya danna a ga wanta ina ko motsawa ma ba za a yi ba ba ku da komi ba ku da komi an zo duniya a banza an koma a banza da ma a ce in mutum ya je can kyale shi za a yi in bai samu aljannan ba a ce ku koma can wurin ku kallo to ko kallon ma azaba ce Sheikh Nasiru Sa'adi cewa yi kai jama'a mu roki Allah ya samu aljanna mu roki Allah ya kare mu daga shiga wuta cewa yayi wallahi idan aka je lahira wanda bai shiga aljanna ba ko da ba wuta za a kai shi ba masifar rasa aljanna kadai azaba ce wanda in ana mutuwa ta isa ta sa mutum ya gani kawai ya rasa ya faɗi ya mutu ko ba za a kai shi wuta ba rasa aljanna azaba ce wanda wanda ya rasa ta idan ana mutuwa a can in bai samu ba kawai zai bingire ya mutu amma ba a mutuwa sai dai a ci gaba da bakin ciki kawai da maziba ina jaddada mana jama'a kullum kullum safiya muka tashi tashin farko an yi sallah a zuban nan mukaddara ma kama kara dama ba kai kunu ba kai sallah kai wuturi kai kunu mutun daga wuturi yana da matukar kyau kullun dare ka samu kai shafa'i da wuturi a wuturin nan na karshe kai kunu saboda annabi ne ya koya ma jikokinsa ya ce ku tashi in kun yi sallah da daddare ga abinda in kun yi wuturi a ƙarshe ku rika cewa kaza gayatu ahammiya yake da shi kai kunut ni ba ba ina nufin ai kunut ba Najeriya ina rana da wannan ba wannan wannan yafi karfin mu tunanin mu nan ya wuce nan lalle ne muna son Allah tabaraka wataala ya taimake mu ba mu mafita cikin abin da muke amma ana maganar lahira amma ban maganar nan yanzu kawai ka yi alkunut ka roƙi Allah tabaraka wataala ya baka aljanna ya kare ka daga shiga wuta kullun dare kai kullun dare kai in kai sa'a wata rana in kai wani daren ka jaru baka riga ka baci ba sai ka bar gidan shikenan an gaba yana da gaibu ahammiya shi yasa aka ce ga wanda yake saran zai tashi da daddare to an fi so kada ya rike yin mutiri ya yi shafaƙi da wutarinsa a farkon dare ya bari sai ƙarshen dare sanda aka yi magana Allah tabaraka wa ta'ala yana zuwa sama ta duniyan nan zuwan da ya dace da shi ana neman ka yi wake roƙo a bashi wake son ai mai kaza ka tashi a wannan lokacin ka ce kana son aljanna kana roƙo Allah ya kare ka daga wuta akwai sa'ad da ta wuce wannan sai ka samu ka samu ka rika tashi ka tashi kowa ya san daɗin bacci kowa ya san dadin bacci wanda kake gani yana tashin nan ba dadin bacci ne bai sani ba amfanin da za a samu ciki ne ya sani kamar yadda ka sani cewa kowa ya san dadin kuɗi mai kuɗi ma ya fi wanda bai da kuɗi sanin dadin kuɗi saboda shi san da yake da kuɗi yanzu mai kuɗi ina gaya ma yana samun wasu makudan kuɗi in ya haska can ya haska can ya haska can ya haska can zaka ga ya hango abubuwa da yawa da zai yi kuɗin nan su lullunku Rako shine bai san su rabu tunda ya ga ga abin da zai yi yanzu yanzu ya jujjuya su su zauna. Ni ne da kai wata kila aka ba kuɗi kawai sai ka je ka aje a kan kana bulo kai ta kashewa in ka ga abin nan dai ka rasa abin da zaka yi da su aka cinye su ka gaba. Amma wallahi mai kuɗi na samun wasu kuɗi yanzu yanzu nan zai ga ya sai da wani abin shi kafin ka gama a gama cinikin ya kanshi kuɗin nan ya tuno abin da zai yi da wannan kuɗin su dawo wasu. To kare ko ai ya san daɗin kuɗi to in kaga yazo ya dauke su ya bada su ya ce ai addini a kai su lahira ya gano inda kudin za su fi bashi fa'ida ne ba a nan duniya bane yau ya jefar da nan wurin yanzu ya gano ga inda zai kai su bashi amfanin da ya fi nan kamar yadda kaga Abu Darda yayi haka da mutane su tunanin mai kudi kamar in yana bada kudi kamar bai son kudin ne ya fi ka son kudin amma yanzu ya gano inda ya fi ne zai kai su kamar yadda muka faɗi Abu Darda yayi to tunda ko ka gani to kaga mai kudi kuma ya zo ana kaza da shi yana addini yana aikin ana aiki ana kaza ana kaza da shi ya kuke yana kai kai ba ka tunani ba ka koma gefe kai kuka ko wallahi ko yau sai da najo sun koma nan gefe ina gefe su ba zani ba suka ce gaskiya fa in aka sake mutum zai sai azara ba sai ɗaya ya ce ma ɗaya ka san abin da ya san ana aiki na aikin nan ba na hutawa sai ɗayan ya ce mai yasa ina ji wallahi ina ji ina da gare na to za za ta wula za za ta wula na rufe kai idan ji ɗaya ya ce wallahi abin da ya zaki aikin da sosai shi bai wuta wallahi ya ga wasu mutane a cikin aikin da suna aiki su in an zo hajji ba da kuɗi su ba da kuɗi ya ce za a ci wani abu su kawo har da abin da za a ci a nan wurin su kawo ko su ba da kuɗi kuma wallahi su ci da aiki a wurin da ya sa ni da na zauna ba zai ci inuwan ba ba daɗi wallahi zai tashi tai ce wallahi za yace sai ɗayan yace mai yace gaskiya shi yasa kaga zamanin manzon Allah wasu sun zo sun ce zahaba ahlud dusuri bil ujuri wallahi mu tashi yace kun gane karatu da wannan dan aikin kanshi zaka yi karatu zaka gane da yawa zaka gane irin yanda akai lokacin manzon Allah lalle wasu suka ci aikin nan zaka gane wasu masu ulul azar wani ya zo ce wallahi tashi yayi ciki da yana gudawa wani ya ce shi bai ji ba tun da aka sanar ma bai ji ba wani ya ce kaza wani duk zat wallahi daga nan ne ni ba wannan ba haushin mutane amma ina gane yadda akai da manzon Allah dole ka gane haka in aka ce za a yi wani abu za ka ji uzurori wani ya bugo ya ce wallahi shi tun da ake abin nan bai ji ba wani ya ce kaza wani ya ce ya tashi bai da lafiya wani ya ce ya tashi kaza wani ya ce shi guda wani ko zai zo ya ce shi ba komai shaitan ne kaga duk an yi waɗancan kenan har da su irin su ka'ab da suka zo suka ce wallahi su ba abin da ya same su shaitan ya hana su zuwa wallahi wasu za su zaka ne wani shi ya zo ya ce ma shi ba zai iya ba ne ya zauna ya ta kallo yana surutu kamar yadda wato wannan ya yi ya sunan mawakin nan na manzo Allah wannan Hassan wannan Hassan bin Sabit ko shi kaga shi dama da ya fito shi ba mu yace kaga manzo Allah ni dai gaskiyar magana in dai baki ne da ni in sa baki in tare ka ba wanda zai ma wani abu ko balarabe ne ko ba kuraishi ne in ya taba ka wallahi sai na taba shi kuma sai na ci da gidanku wanda gidanku sai na ji mai da harshe amma ya ji bazza Allah ba zai kai haƙi ba ji abin da cikin mata wallahi abin da gida abin da gida ni ba ni iya yaki ni ba na iya yaki ba zan iya yaki ba amma kaga da bakin nan da ya ta kare manzon Allah ya ta kare manzon Allah kace da aljanna ha ummul mu'minina tace Hassan yana daga cikin wanda suka taba mutuncin ta a hadithul ifki ya taba ta tace amma na yafe masa tace dalili saboda rayuwar shi gaba ɗaya kare manzon Allah yi ni ko duk wanda ke son manzon Allah ina son shi saboda haka na yafe mu Hassan saboda kare manzon Allah da yi bana neman komai wurin sa cikin haƙƙi na bana neman komai wallahi na yafe masa saboda gaba ɗaya rayuwar sa kare da kare manzon Allah yi saboda ya faɗa ya faɗa to amma kaga sahabban nan kowa sai da shi da ya san bai iya faɗan sai ya ce to zai kare har wata rana goggon manzon Allah fa Safiya ana yakin khandaq wasu suka dan sulala ta baya ba a sani ba suka shiga ciki suna so su ci mutuncin mata ita ko goggon manzo Allah dama ma yaki yaki bi ma'anar kalma maman Zubair bin Awwam fa ake magana wanda tun yana yaro take koya mai su kuwa da doki ta sakai bisa doki ne cikin su rukuki da shi ta sakai ya cikin rukuki da da shi ta sannan ta sa takobi ta kai mai ta sa mai sanda har lokacin dangin baban saboda baban mutuwa ya da wuri suka je suna istifaqin cewa wallahi sai sun kwace dan nan saboda wannan matar kace shi zai wannan irin bala'i da take koya mai wata rana suka zo suka suka fito sai dai kuma tiyan ita kuma bai kwato wurin ta da karfi dai dan ma yake ya ce ta ji maka kana namiji Allah zani gani sai da karfi dai a je wurin ta kwato shi bai kwato za ta jima sai aka je aka ce a je a lallace ta ta ba su shi saboda gaskiya tana azantar da shi sai ta ce Allah sarki ba ku gane ba so nake mai da shi namiji wannan training ne nake mai dan ya zama namiji ta yadda in ya girma ba zai ji wani na ihu ba yake kai agaji ba zai ga wasu su kawo farmaki a Makka ba a ce shi yana cikin gida kafin ku fito ya kai bayan gari haka nake so mai kuma ya kuka gani to da aka zo aka ce tun duniya aka da ya zama yadda ta ta maida shin ba tun duniya aka ce shi sha aka yi ma shi zai kama mutane in aka zo to ya tsara Allah na ta saboda haka da aka zo shi ne na farko a duniya na wanda ya fara zare takobi saboda yaki saboda Allah ya kaga tirin na ce mai malam sani shi ya fara zare takobi cikin al'umman manzon Allah eh bajwa to to sannan kuma aka zo wata rana aka ce duk wanda ya mubaraza da shi da kafiri aka ce ga wani shahararren mayaki cikin kafirai da ya damu musulmi sai ya fito irin wanda zai takaman nan ya ce sai ina shi ina wani ba shi ba to idan ka zo kai ka tarbai sai ka aika da shi lahira to zaka kama shi a lahira da kanka ka kai shi wuta gidan wuta ka an shi gidan shi na aljanna to shi zubairu sai da ya sai da ya mubaraza da mutum 100 yana aika su lahira aka ce mai bari haka nan zubairu wasu su samu mutum ɗari sai dai mubaraza da su kuma sai dai kai duk wanda suka yi aron gama sai ya kai shi lahira idan annabi na so a wani abu wanda za a yi kifa ɗaya kwala sai ya kira su ya ce zubairu ya fito ali bin abi talib ya fito bugu ɗaya sai da suka yi makafirai mutum ɗari shida wanda aka danko aka kulle su a wuri aka ce annabi ka la haula wala quwwata illa billah aka zuba su a wuri mutum biyun nan kai yanzu malam sadi a zuba mutane sun kai 600 a ce ku shiga ku biyu ku maganin su sai ina za ku biyo ba za ku tunanin komai kuka shiga da shi za ku yi taron dangi su da sun san mutuwa za ku ku kuma dai ba amma da aka tara su mutanen nan mala aka ce Zubair bin Awam da Ali bin Abi Talib su shiga kawai su gama su yi da aiki kafin ka ce kwabo sun fito sun ce an gama ya Rasulullah duk sun sai kazu lagara bugu da ga wannan bai hude da ya boye kaya lokacin na kai maganan wanda za su fita Khaibar aka ce dina kudin nan da aka yace ai kudi ka san muna da iyali muna da kaza muna da kaza muna da kaza mu kashe kudi aka ce Zubairu dan je ka tanka tambaye mana shi yadda yake kudin nan da yaji an ce Zubairu ne da sai ce a a tsaya a tsaya ko zai bayani da ya baje a cikin dan baya a tambaye to mace ce ta yi masa tarbiyya malam sani amin ya rabbal alamin gwaggon manzon Allah to ita ce aka shigo cikin gida kafirai suka yi masu irin bazata su mamaye mata sai ta hauta sama tana kallon su ta samu babban gaban jagoran wanda ke rike da kayan bala amato sai da ta kai daidai sai ta shi ta duro mai daga sama tana sama daki ta duro mai ta yanka shi ta cire kanshi daga jikin shi shine ta ce ma Hassan kai kuma Hassan zo ka cire kayan shi ma ka tsada ban ba ce ba zai iya ba gogo ba zo Allah sai ba zai iya ba ba sai ta ce ba na ce muku ni ba na yaki ta ce to ai ya mutu ka zo ka cire kayan shi ka sa nike so kawai ka cire yace ba zan iya ba kale duk da ya mutu ga kai an yanke ga kayan shi an cire ka tsara da ya zo ka yanke to wallahi ba zai iya ba ta ce to ba dan ina gudun aibi ba da ni na cire ma kayan amma namiji ne inda tuɓe mai kaya zan ga al'aura sannan ba za ka wanda na ciro ma ka ka tafi ka nuna maka to kaji sama ka ga duk da haka nan ya yi gudun moshi sau da ka abinda dai nake so in ja wannan kowa ya rika dubawa ya ga abin da zai yi ma kanshi kafin wannan tafiyan ta zo kada komi mutum ya ce shi ba zai iya ba komi mutum ya ce babu ya zama duk inda aka budo na ga maku akwai wani wuri da makaranta nan wata kila ma zai zo cikin nan annabi sallallahu alaihi wasallam yayi kuka yayi kuka yayi kuka aka tambaye dalilin kukan nan yace wasu ne daga cikin al'ummarsa aka nuna mai su kullum ayyukansu da suke tafiya cikin littafin nan daga safiya har zuwa rana ba komai a ciki haka ranar tashin alkiyama zai yi duk yadda zai yi ya kwace su amma ba yadda zai dole sai ya bar su a wuta saboda ba su da komi duk lokacin yana tafiya a banza ba komi a cikin nasu wasu sun yi aiki su waɗannan kullum 24 hours din nan da ake magana su ba komi a cikin littafin su karanta qur'ani ba su tasbihi ba ba su komi ba ba abin da suka yi sai maganganun banza na duniya ina suka fito duniya ina za su duniya in za su yi bacci ma a baccin su mafarkin duniya kawai su ce haka mafarkin lahira mu tafi fa yaqulu Allah ta'ala zai ce fa taqulu al mala'ika idan mala'iku suka ga ma'aunin nan aka ce me za a yi aka ce ayyo za a auna aikin wanda aka ga dama ne fa taqulu al mala'ikatu subhanaka sai mala'iku su ce tsarki ya tabbata gare ka ya Allah malam ka ni saurari maganar nan kaji ka dubi yadda mala'iku wasu tun da aka halitta su sun sa goshin su kasa ba sab daga ba wasu tun da aka yi su sujada suke wasu tun da aka yi su ruku'u suke wasu tun da aka yi su tasbihi suke yadda ba ma barin numfashi haka ba sa barin tasbihi na san dai ba mai wayo a cikin wanda yake barin numfashi ya huta a ce ka san dauki ko sati ɗaya ba kai ba ka huta kana hutu akwai yadda ba ma barin lumfashi haka mala'ikun nan ba sa barin waɗannan aikata aikatan nasu tasbihi amma yanzu sun ga ma'auni za a auna sun tambaya me za a yi aka ce wannan an aje shi ne saboda a auna ayyukan waɗanda aka ga dama sai mala'iku su fashe su ce subhanaka tsakiya tabbata gare ka ma abadnaka hakka ibadatika ba mu bauta ma yanda ya cancanci mu bauta ma ba sun dauka haddasa ba mu yi ma bauta yanda ya cancanci a bauta ma ba to me za a auna mana wa yuza usra sai a sanya sirati mithla haddi musa haddi musa sai a daga a sa sirati kwatankwacin kaifin asa ba mu ba ba musa bane wannan musa wancan kalma ce asalin annabi Musa sunan shi ma da wasu kan ce a yaran su mu sha suke cewa suna sha ma wannan shine sinin ana sa mata aya sai ta zama mu sha a yaran su daga nan wannan zai ba larabawa wahala sai aka ɗebe ƴaƴan sai a ce Musa to a larabci kuma Musa yakan ɗauki wancan ma'anan kuma yakan ɗauki ma'anoni daban ɗaya daga cikin ma'anonin shine akan ce ma wannan aska irin da tamu irin tasani idan ka san tasani kai ladan tashi to tsanni ka faɗi tasani kuma me tasani eh an wuce kashi ma nan tafsiri ne to yanzu kala gaba dai gaskiya ba za ku yi fassara ba da karatu ba guri kai ka rubuta kada wata rana ba na lalace ladai zai karatu ya rika cewa ko ba bi dace a nan sai ku tuna wai Musa irin wani ina askan yankan goro ko baka taɓa ganin ta ba yak karaman da ya askan nan da ake laida annabi ko kuma ta wanzan yak karaman to da ita ce wannan mutum ke sawa aljihu ya koye ta in kato kuna faɗa ka fi karfin shi ya danne ka ka dan ya danne ka kada sai yadda zaka yi daga kai ka dan kwafala hannu ka dauko tai ka mai kyas da ita sai ka ga wo ya ce yes ya ya ka to ita ce ta zani ya danne ka ne ka juya sai ka tsaga sai ka taka mai ita to ta zani da kai shi zai tafa ka ba sai an ya ji ka zaro ta kai mai kiyas da ita sai sai sai to duzan ta ake ci mata fani wala san ka ba wannan ba kai wala zari wani lokaci wani abu sai ka ce baka sani ba ni kuma na zai baka sani ji ma na sani balle kai to to wannan wani irin ba littafi bane ba ba ya ne to wannan dai amma dai ka sa asai ai to da yanzu ne abu suke da sai da ta ake ba sai mai sai da goron ba da da wuya a raba da wani ma a jikin makulli ma zai kaga to ma ga ta san kai to shikenan ma an huta ka to kana ganin ta daga nan to da am ta sai ake ce mata wannan in kaga dama ka ce aska in ka ce aska ka fito bini amma in ka ce ta zani shikenan eh ta zani su da wata yadda yana dace ka juya kawai kakkace mai komi kala in na tashi yana sai ka tashi tukunna kaga yana neman ya dauko hannu mai rusa ma baki wani ma mugun dutse zai dauka kiba ma baki yasa kai juru to kai kana yana lalube lalube kai kuma kana da ita sai ka karkata kawai ka jawo ta eh kai bashi kiyas inda ka samu karta ta ka gani za ga zambur ya kashi ya ji azka ganganci ne a ce kai bari dai kada mutum rika wadin zirri ato ko wanda ta bani mutum bai da ita dan aka danne ka wani yake ka da kare tsiya aka kawai kai ka dan jami ita ka dan to to shine nan sai aka ce su shi sirati kaifin shi ya kai kaifin aska irin wannan askan ta bala'i sai dai mu ce to ta wanzan dai ta wanzan ta fi duk waɗannan kaifin ita kan wannan da ake ma wannan washin na daban kuma kaga shi ke iya watsa abinsa da kansa kai ba ka iya watsa ta irin wannan amma in ya sa ta jikin wannan wannan menene na ci su eh wai bel bel bel bel ake zuwa ce zuwa ba bel turai shi ba bel turanci ne kamar yadda mai fawa shi yana da nashi sai jan taɗi to shi ma wanzami yana da nashi ni ban san sunan yadda yake ce ma nashi ba wanda zai sa yayi baki ya sa ce dinga to yayi mata haka nan ta taba ka ko asida zai ma in kace ka amma amma amma wazan na ji kaman akwai dan akwai dan zata zafi ya ce akwai zafi ko sai jawo sai ga mata wani kiu kiu kiu kiu in ya ba ya kaji tsaya tsaya to zuba to wannan ita ce kaifin sirati kaman haka yake idan yanzu mu kwatanta shi da wukan wukan operation ta likitoci da ita ba sama aje ta fili dan wannan in ka dauke ta kafin ka ce kwabo malamin ka ga abin da za ta sai ka sha mamaki sannan da masifar kai ne ta tare za kai a ina ta tare za kai ne sa to haka sirati yake da kaifi saboda haka ai yake cewa fataqulu al malaika sai mala'iku su ce man yujizu ala hada to wa ko zai ketare wannan wane ne zai hau wannan ko ya tsallaka saboda ka ga tsoro ya karu fa yaqulu man shi'tu min khalqi sai Allah ya ce wanda na so daga cikin halittuna Allah ka samu daga cikin wanda Allah zai so fa yaquluna subhanaka sai malaiku su kara cewa sarki ya tabbata gare ka ya Allah ma abannaka haqqa ibadatika ba mu bauta ma yanda ya tantance a bauta ma ba ku dubi wannan matsayin wannan matsayi ne mudhish jiddan jiddan wannan matsayin yana da dimautarwa yana da tada hankali mala'iku na tasbihi akan basu bauta ma Allah yanda ya tantance a bauta masa ba mu fa aikin kuma na kenan na tun da aka yi fasa suke kuma ba sa ci ba sa sha ba sa bacci ba sa gajiya wani abdullahi bin mas'ud radiyallahu anhu qala yudahu as-sirat ala sawa'i jahannam za a dora sirati akan tsakiyar wuta tsakiyar wutar jahannam misala hadda sayf al-murhab kwatankwacin takobi ga yama jini na wuce shine as-sayf al-murhab takobi wanda ake ce magaya majini na wuce irin kaifin siradi kenan madahaka maza ko mazahatu mazalla yace dandalin zaniya wurin zaniya wannan yazo daga takawa farko kajirim wannan daga takawa farko kajirim ana ta zanewa ana fadawa alaihi kalali ibn na gashi a sama akwai kugiyoyi na wuta kugiya ko ta ina tana fizga ya tsaku minha suna fizgan mutane kowane a fizgi wannan a fizgi wannan wa mumsikun yahwi fiha akwai wanda za a damƙa ya ƙasa sai ciki kugiyan nan da ta tamkai sai ya rabga ciki sai dai kaji jam ya fada wa masru'un da wanda zai fadi a ji masa a ji masa ومنهم من يمرون كالبرق daga cikin mutane ko akwai wanda za su tsallaka kamar yadda walkiya take kana Allah ka samu cikin su wala yanshabu zalika an yanju ba zai sha wata wahala ba nan ba wani matsala sai tsira sun makaraya sannan wata su wuce kamar iska wala yanshabu zalika an yanju wannan babu wani matsala ba abin da zai taso na rikici zai wuce ba wata wahala ثم كجري الفرس sannan wasu su wuce kamar yadda doki ke gudu thumma karama lirrajul kamar yadda namiji ke gudu mutum ke shi ma ke sarfa da gudu wasu za su wuce haka thumma kamashi rajul sannan wanda zai wuce kamar yadda mutum ke tafiya da sauri irin sauri in kana tafiya da sauri dan adam thumma yakunu akhiruhum insanan na ƙarshe wanda zai wuce shine wani mutum kad ko an yi tsallake ko to me aka tsallake ma hmm kai kana kana tunanin rodin kaga kana min ko aka mana abu ka duba da kyau ko tsallake komai ba ga shi abu da yi ba ga ba za ta kafa rodi ba ba ya kulle ke da waya ga idan idan da tunani da za ku da karfi kare amma wasu da ma'aikaci ne gaskiya ne ma san kai ni na ɗauka rubutu kawai gare ka ake ma'aikaci ne kai ko ko dai aikin ka ne oho amma ne ko aikin ka ne gaskiya ka yi aiki kana aiki wallahi kana aiki ko aiki ne da kake ɗirka guduman nan gaskiya to amma ni kuma duk sanda na ga ɗirka guduman nan eh da nake da wani na gaya ma ko nace in na ga an ɗauki guduman nan musamman indan nan sangame mai indan nan ya ɗauki wannan guduma ya dirka ta jikin bangon nan nace ka yanzu kai a ce indan nan mutum zai laka ma guduman nan ya za a wallahi kuna buga guduman nan ku rika tura kaga mutum ya dau guduma mala ya samu ya samu ilan nan ya ba ta gam kaga duk ta motsa to yanzu a ce ma malaika ne zai bugi mutum ya za a dirka dirkan gudumomin nan da aka zo da su wallahi dan adam ke dauka su in ya dirka ma mun ina tsaye wani lokaci na tsaya na kalli wani in ya dauki guduman nan ya na sa maginin nan wani inda ya dirka ta sai ya kurma to yau ka kaddara yanzu ba wai ma maza mutum ne za a ce ma mutum goma ya dirka mutum wannan so goma to amma kuma kalli fa a kabari mala'ika ne za a sa ya dirka mutane shi yasa aka ce in mutum guduma daya mutum sai ya watsatsale cikin kaza kuma kafin ka ce kwabo an maida kin da yake kara jama'a mu kiyaye Allah wallahi mu ji tsoron Allah guduma in ka kana daukar wata guduma dama aka ce kai mu mutum guda ɗaya da ita akai sauran labarin mutane ba za su ji su ba za su ce ya kace shi ko ba gani ba aka ce gaskiya ga wani mutum can ya samu wata rushe shi guduma ya rusa ma wani akai kafin mutane su gani kawai za su ce ya kace shi an sake da malam sani ko to to auna auna da kabari malaika kuma guduman nan da zai zo da ita in duk mutanen duniya sun taru su daga ta wallahi ba za su iya ba shi ko yana saka da abin shi shi kadai yana saka da ita sai zo na kama mutum to ka kalli kamar yanzu kai ne ma ka kwatanta ma misalin ko mu nan yau a ce ka samu irin wannan guduman da aka kai ma gobe ka malam sani ka zo ka guduman nan gobe ba za mu zo ba kai sai a ina kai ka zo kai kallo dama ba mun je mun yabe ba kowa ai gobe ba ma nan a kai nura na nan ka zo ka kalli ta nura dama shi nura ma shi ne mai mayin gudumin nashi na daban ne zo da su dama na makan makan wannan ba to gobe ka zo ka ce ga nura nan ka san nura yau goshi to gobe ka zo ka ce kawai ka zo ka ga guduman nan wallahi yana da darasi ba wasa nake ba in ka tafi da tunanin wannan guduman ka je kana sallah ka tuno da ka tuno da yadda za a ce a ba malaika ita ya doki mutum wallahi sai ka sai ka yi ni da haka na rika kallanta da ake aikin shi yanzu wannan guduman ko dan adam din nan indan nan da ma na sani in dau hoton indan nan ba wasa kun gane ne ne inda nan kada mu je mu tafi abu nan shi amma ni ina jin zuda ko ya ji ba ko to kaji to ka hada da guduman da da indan ka nuna mai kuma inda da guduman shi a hannu ka ganshi shi indan ka ganshi barakallahu kuma wallahi yana da yana da yana da basha ni na so mai abota ba da shi eh eh ba waje mutum eh eh a ga mai ko to kaji ya ce kuma wai akwai wani wuri can wani sirri da ya faɗi ya ce ai akwai wani kuli kuli da ake haɗa da dambun nama kai ka san wurin ya ce an kai shi ya rikice yanzu shi eh yana ki kada zama tagare ne ya zama san mai Allah mala zalika ga indan nan da guduman shi yana da fa'ida ina baka labarin ne bi saraha ni shi da kalla da guduman shi ina ta jin wa'azi ka zo ka ganshi gobe in Allah ya kai ni da guduman shi a hannu yana narkan wancan wurin ka kalli yadda yake na kama karfi ka gani ya faro da karfe su yo kasa ka tuna yanzu aka ce ma guduman nan goma to sai ka tuna mala'ika za a sa yi sai mu mutane guduman nan a kabari yanzu kai ka dau wannan guduman kai ka samu kiyaji ka narka mai guduma ya kake ganin yadda za a kalle yadda kai aikin wannan kato guduman nan sai ka samu kiyaji zai wuce ka nasa mai ita to to to ka gani da wannan guduman kana kana to kalli dan adam auna shi dan da yadda mala'ika zai mai Allah ka tsare ni to saboda haka su waɗannan wani mutum ne wanda za a ganshi wuta na lafashi wuta na lafashi ai har ta canza mai kala shine lawwa hakunna wuta ta canza mai kala na ƙarshen nan saboda ta lafai sanan yana kokari tana lafa yana kokari tana lafa har ta canza masa kamanni shi mutumin nan walaqiya fiha sharran ya hadu da duk wani irin sharri dake ciki ya gamu da wasifa to shikenan daga nan shi kuma sai aya sai masa hatta yudkhilahu Allahu aljannata bi fadli rahmatihi sai karshe Allah zai shigar da shi aljanna da fadlan rahmatsa wa yuqalu lahu ai idan ya shiga din ku duba fa mutumin da ya kawo yannan an canza mai kala an mai komi an shigar da shi yanzu sai Allah ya ce mishi tamanna wa sal yi gurin duk abin da kake so ka zama ko kake so ka samu yi gurin sa sannan kuma roki ka ji kawai yadda za a ce mishi tamanna duk wani guri abin da kake so ka samu na matsayi ko abin da kake so yi guri kuma roki fa ya qulu sai ya ce ai rabb ha da yaji haka kuma wallahi haka bin dabi'a mutumin da ya ci wannan wahala ya fita daga ƙarshe wuta har ta canza mai kala yanzu an gyara shi an maida shi daidai an sa shi aljanna bayan nan kuma in ka kalli dabi'a me zai ce yana nema to kuma yanzu ya samu wannan shiga wurin sai aka ce mai yi burin duk abin da kake so kuma roki shi ma da ya ji haka sai ya ce ya rab ya Allah atastahzi'u minni wa anta rabbul izza ya Allah injili za ka yi man bayan kai ne ubangijin buwaya kai ne kafi kowa me kuma zan nema me zan me zan ce a bani da wannan matsayi da ka bani fa yuqalu lahu tamanna wa sal yi goyi roki da gaske nake zan baka ne hatta idan tafata hatta idan qata bihi al-amani har lokacin da guri zai kare masa yayi tunanin duk abin da yake so ya gama tunaninsa yace to tunda an ce in ina buri in samu kaza ina buri in zama kaza ina buri in zama kaza ina buri in zama kaza ya faɗi iya abin da zai faɗi ya kasa daga nan ya kare ya rasa yadda zai yi sai Allah ya ce to shikenan laka ma sa'alta wa mithluhu ma'ahu duk abin da ka roƙan nan an baka sannan an ƙara linka ma su irin shi malam dole mutum in shi yasa in aka faɗi wasu irin wannan hadisan ga wasu bayan Allah idan suka je su mutuwa ma suke saboda daɗi sai su kalli rahama Allah sai kai me ya kai girman rahama Allah ma mutum bale ya tsaye da tsammani wani daga nan ma sai ya mutu وعن أم مبشر الأنصارية رضي الله عنها أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول عند حفصة واتو إتوانا أم مبشر إرمدينة tace ta ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana bada labari a lokacin yana wurin Hafsa iyalinsa yace la yadkhulun nar insha Allah min ashabi shajara ahad yace in Allah ya yarda duk mutanen da suka yi mamu manzon Allah mubai'a a wannan itaciyar nan ba ɗaya daga cikin su zai shiga wuta in Allah ya so ko mutum daya shi yasa mutum ya rena waɗannan mutanen to yana dama kanshi bala'i ka rena sahabban manzon Allah a dunkule masifa ka waro waɗancan hudun ka rena bala'i ka rena waɗanda suka je Uhud ko suka je Badar nake so in ce ko yakin Uhud ko shajara to wannan muntahal musiba domin duk waɗannan na ciki waɗannan su ne mafifitan bayin Allah in an cire manzon Allah idan aka dauki waɗannan asharatul mubashirin bil janna aka waro khalifofi hudu aka zo aka yi magana asharatul mubashirin bil janna nan goma wanda hudun na ciki aka yi maganan wanda suka je badarul kubra yaƙin badar aka yi maganan waɗanda suka je yaƙin uhudu aka yi maganan waɗanda suka je wannan bai'atul ridwan wannan shajara aka yi mubai'a a wannan duk duniyar musulunci waɗannan su ne gaba to a ce yau mutane su rena waɗannan to mutum ya ga maka shi masifa na ma mutum zai rike masa addashi ma ya samu daraja idan kuka diba cikin littafin can da muka karanta wanda muke ce ma ya ma sunan littafin malqaid safiya na Sheikh Bakar Ismail wannan abun nan mai yallan nan da muke karanta ranan yaushe na yawa eh eh wannan al-usul wannan bana usul na wannan a farkon mukaddiman shine yake cewa in kana son albarka kai ne zaka neme ta ta dalilin wurin bayan Allah ne shi yasa yace in aka faɗi Annabi sallallahu alaihi wasallam kullun yi masa salati to ba shi kake taimako ba shi an riga an gama nashi kai ne yanzu dalilin yin sai ka samu daraja sai yace saboda haka ko a rubutu ko a ina ne in ka zo sunan shi ka ce sallallahu alaihi wasallam kada ka rika cewa SAW yace in kana guntule salatin annabi ba ka yi ka zai wahala a rayuwar ka ba guntule ma kaba ba ko guntule ma hannu karshen ta kai hadari a guntule ma kaba ko a guntule ma hannu saboda ka guntule sunan salatin manzon Allah kada ka guntule ko a rubutu ne ko dora wani za ka yi saman wani dan kana sauri ka ce sallallahu alaihi wa sallam din nan kakkace SWA ya kuce cewa ma S AW ko subhanahu wataala kace ka gara ma kakkace ko ka faɗi da bakinka in ka zo wurin kana ganin ba za ka rubuta ba kace sallallahu alaihi wasallam amma kuma da za ka rubuta ai ka taimaki wanda ya zo karantawa shi ma in ya zo abin da ka rubuta ya karanta kana ta samun lada yasa aka ce malaman hadisi su suka bi kowa samun lada a lahira saboda sun ruwaito hadisan manzon Allah duk inda suka zo za su yi sallallahu alaihi wa sallam kowa kuma ya zo wurin shi ma ya faɗi sun samu lada sai kenan sai ya ce haka sahabban manzon Allah duk sanda aka kira su kawai ka ce radiyallahu aka ce radiyallahu anhum ka ce amin radiyallahu anhum ka ce amin duk ana magana aka ce sahabban manzo Allah radiyallahu anhum ka ce amin radiyallahu anhum ka ce amin wannan shi ke baka darajar da zaka je lahira ka rasa yadda takin da ka samu ta ba a kiran annabawa mutum ya shiru har annabawan su ake sauran annabawa bayan an yi ma annabi salati a rike ma sauran annabawa salati mala'iku ai masu su kuma sahabbai ai masu bayan Allah ai masu mun ce imamu na malik sai mu ce rahimahullahu ta'ala saboda aikin da yawa musulunci imamu na shafi'i mu ce rahimahullahu ta'ala imamu ahmad mu ce rahimahullahu ta'ala imam ahmad rahimahullahu ta'ala ibnu taymiya rahimahullahu ta'ala ibnu al-qayyim rahimahullahu ta'ala da dai sauran su ba za mu kalli tsawon su ba duka saboda amma waɗannan jigajigan bayan Allah mu rika neman masu tarakkub su sun yi sun ce wanda yayi masu Allah ya mai kamar Abu Huraira ne ya zo ya ce ya Allah duk wanda ya so ni da ni da mamana kuma ya man addu'a shi ni da mamana kai ma Allah ka biya masa bukatu sau da aka magabata tabi'ai sai suke ku zo mu je gidan Abu Huraira mu yi masa addu'a mu mamansa addu'a dan mu samu tashi shi tashi karɓar ba shi yayi kare je ka ce ka ka ce rabbi Abu Huraira ka ce rabbi Allah anhu ka je ka ce ka to shi yayi ma ba a ba a cin mutuncin sahabban manzo Allah ta mu dai da to da ita wannan mata ta zo ta ji manzon Allah na bada labari yace waɗanda suka je wannan yaki suka je bai abba alladina bay'u tahtaha wanda suka yi mubaya'a karkashin wannan itaciya ko haka ne qalat bala ya rasulullah fantahara wato gaban manzon Allah ta zo sai ta ji annabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa waɗanda suka je bai ajridwan innan insha Allah gaba ɗayan su ba wanda zai shiga wuta sai dai mutum sai ko na tuno da wani abu kun san a lokacin in kuka diba cikin zabil mi'at an ce mutum dubu ne da wajen ɗari hudu sai mutum ɗaya da aka zo mu bayi annan shi sai ki aka yi duniyan nan da shi mu bai annai da shi ba zai ba kace dan wuta ne shi saboda shi dan wuta ne shi yasa to amma kaga ai ba karo da hadisin mutun da dama cewa ai wanda suka yi mubai'a su wuta wala ta ba su ba shi ko wannan da bai da rabo mutun dukka ila haula wala quwwata Allah ka raba mu da rashin rabo malam sani a ce mutum dubu daya har da ɗari hudu su taru su ittifaki akan wani abu wanda kuma abin nan shine daidai mutum ɗaya ya falle iya dayabi su ai ka alama ce ta rashin rabo to da aka so suka yi mu baya a shi ya yi sai ɗan wuta ne shi to a nemo sunan shi shi ne shi ne wa ka hutar da wuce da kawai ɗan wuta ne ka bashi kawai ɗan wuta ne kawai yana da suna ai sai da aka faɗi sunan shi aka ce wane wane sunan shi eh to ni ma ina mace saboda dai gaskiya dan wuta ne shikenan ma wannan sunan ma ya idai kai ba mai amfanin ma mu gano sunan shi matan da dan wuta ne ba ake shirye da kyau to to haka ita wannan mata da aka faɗi haka ku kalli yadda suke da su da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda manzon Allah bai da girman kai bai nuna shi sarki ne mai kaza mai kaza ba da annabi ya ce mutanen da duk suka yi mubayi annan karkashi ta ce nan insha Allah ba wanda zai shiga wuta daga cikin sai ta ce bala ya rasulullah ta ce in ita tana ganin akwai wanda zai shiga wuta akwai akwai akwai wanda zai shiga wuta fantahara annabi ya mata tsawa yace ke a ina ba ta bayyana duk da haka me yasa ta aya take da ita ita kuma amma fahimtar ta ga yadda take annabi ya mata tsawa sai ya za a yi haka ya za ta faɗi wannan magana ta ce to ga aya nan fa qalat hafsa ta hafsa ita kuma ta taya ta sai ta ce ko ko ita hafsa ce annabi yake ba labari ita hafsa ta ce na ko za fa ita kuma dawa ba dawa ta ce a akwai wanda za tunda ita wannan iyakar ta labari ne ba mu labari amma hafsa ita ce annabi yake ba labari yace mutanen shi ba za su shiga ba wanda zai shiga ita kuma hafsa ta ce bala ta ce akwai yaya ya hafsa ko tunda kaga sai ta ba ita matan mai ba mu labari kenan sai hafsa ta ce da annabi ya ce mata tsawa sai hafsa ta ce ta bata shiru ba sai ta ce to ya zamu da ayar da ka karantar da mu wa in minkum illa wariduha ta ga wa annabi ta ce ga abin da ka karanta mana a fa qala annabi sallallahu alaihi wasallam kaga annabi bai mata saboda fahimta ce aya ce kuma iyalinsa ce ko kai a gida wata rana za ka kai magana da sai ba gida baban suwa ne gaskiya ba ka bane amma ka kwantar da hankali ka ce to yaya ne abu sai ta faɗi zaka ji kuma da gaskiyar ta fahimtar ta ce sai ka ce to gaskiya da kika fahimtar nan gaskiya ne amma ba haka abin yake ba ga yadda yake cikin ruwan sanyi kada ka ce ina magana kina magana kana magana a ina na dole dole wajen magana kai da abin ya kada kawai wala zaki wani zarki sarki ina to ai an tsaya nan ba ai ka gane to an saka ai abun nan ɗinka ne wata rana ne ana maganar shugabanci a ce kai shugaba ne amma wani lokaci kuma zama cikin gida kama abokin ka ce babu laifi ta bata ra'ayinta babu mamaki ta yawa ta wani abun ma ta ji haka da kanta ma da gangan ba abun nan bane iyalinka ne kada ka zama wani abu can daban ba za ka iya fahimtar gaskiya ba kuma in ka zama haka kuma kaga zaka zama har za ta in ka saki jikinka kabi yadda aka ce matar ka ma za ta yauke ka zuwa wurin Allah domin zaka dawo wata ran ka gaji saboda ka san kana da kana tashi da daddare kai sallah kana tashi da kaza wallahi lokacin nayi za ta zo ta ce ma lokacin da kake sallah yayi in ka ce a a dan banne dan ƙara minti 30 sai ce to nan da minti 30 in kada ka domin ni ina ido na bi menene matsala wata ma daga nan hafi ta ce ga ga kaza nan ko ko dai zaka sha shayi ne in ka tashi ka sha shayi tukunna saboda kai to inda baka ba ta wannan daman ba ko za a yi sallan asuban ba ta iya ma magana haka ne so naka abinda ake kallo taimakon juna su suna da rauni ka taimake su kai ma ran da kai raunin ta dora ka kai da kanka zaka koya mata abinda za ta yi amfani da shi taimake ka kuma wata nan to haka wajen fahimta kaga wannan hafsa ce kalli zanen irin na hafsa ti gare ta kaman yadda ta jawo daga baba to amma a gaban manzon Allah ya zama da aka yi maganan nan aka zo annabi ya ce kowa zai shiga aljanna daga cikin wancan ta ce a a sai mata tsawa duk da aka bata shiru ba yace kai hafsa annabi ya faɗi magana ta ce a ta ce a a ai aya ce shi ya karantar da mu wa in minkum illa wariduha ya zamu da ayar annabi yace mata fa qala annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi yace qad qala Allah azza wa jalla ai to kuma Aisha wannan hafsa ai da aka faɗi ayan a ciki Allah yace thumma nunajji alladhina taqaw wa nazaru adh-dhalimina fiha jithiya yace sannan zamu tserar da wanda suka ji tsoron Allah ciki mu ba azzalumai ciki a gugurbane to da aka to ai wannan su wanda suka yi bai'an nan ai su su ne masu takawa sun tsallaka wa abi hurairah radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah ya ce yajma'u Allah ta'ala an-nas Allah zai tara mutane ranar kiyama gaba daya wa dakara al-hadith mun yi shi tambaya ila an qala haddai karshe aka ce fa ya'tuna muhammadan mutane za su zo wajen annabi sallallahu alaihi wa sallam fa yaqumu fa yu'zanu lahu annabi sai ya tashi sai a bashi izini yayi magana wa tursalu ma'ahu al-amana war rahim sai a sako amana da zumunta tare da shi suna fizgan mutane jambatai sirat fa yafataqu mani jambatai sirat yaminan wa shimalan sai amanan nan su tsaya gefen sirati dama da hagu fa yamurru awwalukum qalbarak mutanen farko za su wuce kaman wannan walqiya قال قلت بأبي أنت وأمي شيني رويتو من حديث أبي هريرة يتي سينا شي بابانا دمامانا فزوا فلسا غريك يا منظم الله أي شيء كمر البرد منين كتي نتي دكتي كما متوتا والإياه قال ألم تروا إلى البرد كيف يمر ويرجو إلى طرفين في طرفة عينه baku ga taura wannan walƙiya ba yadda take wucewa ta je ta dawo cikin kiftawar ido ba ka ganta ba yace ya gani yace to haka wasu za su wuce kamar kiftawar ido su tsallaka thumma kamar rayh sannan wasu su wuce kamar yanda iska ke wucewa thumma kamar rayh wasu su wuce kamar tsuntsu wa shaddir rijal da gudun mazaje wa tajri bihim a'maluhum ayyuka na gudana tare da mutum kowa da aikin sa yake wucewa gurgudan aikin sa gurgudan saurin sa wa nabiyukum sallallahu alaihi wa sallam qa'imun ala sirat yaqulu rabbi sallim sallim yace annabin ku kuma shi annabi sallallahu alaihi wasallam shi ko yace yana tsaye akan sirati yana cewa ya Allah ka kubutar da su ya Allah ka kubutar da su thumma ta'jizu a'mal al-ibad sannan ayyukan bayi wasu sukata asare ba aiki tunda kowa na wucewa ne gurgurdan aiki shi wasu za su zo ba aiki sosai hatta yaji ar-rajul ana nan hawwani mutum zai zo fa la yastati'u sayra illa zahfat shi bai iya tafiya sai dai ya ja ciki yana rubda ciki yana jan ciki yana crawling yana jan ciki yana jan ciki yana jan ciki wa fi hafatay sirat kalalim mu'allaqa a gefen siratin nan akwai kugiyoyi a rarrate suna jan mutane suna ji masu rauni mamuratun bi akhadhi man umira bihi tana damka duk wanda aka umarce ta aka ce ta kama za ta kama shi fa makhdushun najin akwai wanda an ji masa jina jina amma ya tsallaka wa maqdusun fil nar akwai wanda kuma ya kifa cikin wuta Allah ka saba mu ciki wallazi nafsa bi hurayra bi yadi ina rantsuwa da wanda ran Abu Hurayra ke hannunsa inna qa'ra jahannama la sab'una kharifan zurfin wutar jahannama shekara 70 ne zurfin ta kawai mun yi magana can baya an dauki dutse mai nauyi an wurga cikin wuta sai da ya shekara 70 sannan ya isa Allah ka tsare mu daga shiga wuta وتقدم حديث ابن مسعود كما حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يا رجا يا جبات في الحسب وان مكي مغنى كان بايا وفيه والصراط كحد السيف تقو صراطي زي زما كمان واتو كيفن تقوي دحد مزلة دحد مزلة ودن زانيا كينا وان نني دندلي ko fagen zamewa zamiya wurin talalafiya na nan wurin akwai wanda zai talalafiya sai wuta akwai wanda yana dalau dalau dalau dalau Allah ya taimake shi tsallaka wa yamurruna ala qadari nurihim kowa zai wuce gurgudan hasken shi gurgudan fitilarka gurgudan hasken ka Allah ka tsare ta da wa minhum man yamurru kan ibadi kawkabi akwai wanda ke wucewa kamar yadda tauraro ke fashewa ya tagen nan kamar tauraro zai fashi kaga shar sauraro yadda ke wani haka zai wuce ko a ce su wani sun wuce Allah ka samu cikin su wasu malai in an zo za su wuce ana gani san san su wani ne kawai sai da ake oh inda su wani san tsallaka su ka su ka sai ta ga mutane nan an yi bomba a bakin su rani ana gani kowa na tunanin ko zai tsallaka ko ba zai tsallaka ba ko sai ya shiga can a ciro wani ma ya tura tsammani kwata kwata dan ya san in ya fada wurin nan ya shiga kenan Allah ka tsare mu وعليكم السلام ورحمة الله sosai sosai amma ina ganka ni ma insha Allah za mu gane indai mun tsallaka Allah ka taimake mu tsallaka kawai wallahi mutum yana gani yana ganewa yana gane waɗanda ya sani sun tsallaka ai wanda ya tsallaka ya riga ya sha tsoro ya fara karewa yana gani tunda ai da aka bada misalin yadda za su wuce ai ya nuna mutanen za a gan za su ga yadda suke wucewa tunda aka ce wasu za su wuce kaman walkiya wasu za su wuce kaman kana ana gani ana gani yadda suke wucewa kowa ana gani yadda yake tafiya mai jan cikin nan ma ana gani in ma ba mutum bane Allah ka tsare ni saboda wannan shi haka zai wuce kamar haka wa minhum man yamuru ka shaddi rajul wa wa yarmulu ramalan akwai wanda zai wuce yana sassarfa kamar yadda kaza ana gudun nan wajen dawafi ko ana gudu wajen su a wannan sa'i wa yamurruna ala qadari amali kowa zai wuce gurgudan aikin sa hatta yamurru alladhi nuruhu ala ibhan qadamihi ana nan har za a kawo kan wanda hasken shi kawai akan yatsan shi ne shi bai da haske sai akan yatsa kamar hasken kilo da na gaya maku nan yara ba kilo suke ce mata ba matan malam suke ce mata ko me hada ta da malam hoho amma dai wannan ƴan abun kin yara a nan garin yawanci sun fi sanin ta ne da matan mala wannan ƴan abu mai kilu wanda take yi ka santa kai mai gona ba ka ba santa ba ya kike ce mata a nan garin kaji ko ta za a gare matan malam suke ce mata wannan yan mai yan tsatsa wannan cikin ciyawa da damina to sunan ganin matan malam suke ce mata yara abin da suka zanta da shi to har manyan ma yanzu amma mu can kauye wasu su ce makyastu wasu su ce kilu ni kilu na sani ba eh yawa makyallu ko duk makyastu kai da Allah kai ba dan da kai ba ke zuwa ira wai muke su ai muke su ta bata ka kace a ce kenan in ka ce makyalliya nuna tana fitar da haske kenan amma ka ce make su ka bata komi ka bata haske kenan zai take haske ke dai ka ce makyalsu inda makyalsu ma ka ce to to amma dai ala ayyi halin a gane ta wasu za su wuce da hasken su ne kamar yadda wannan makyalsun take yi sai in hasken ya kallu sai ta dauke ina kwatanta ta ne saboda ita haska take tana dauke abu tana haska tana dauke to haka hasken wani zai rike yi akan babban yatsan sa ne sai ya fara hawa siradin hasken ya hasko ya fara tafiya kan sai dauke to ni dauken nan zai tsaya ta kuka dai cikin duhu dama da kaji duhu bala'i da nan ciki to zaka sai kama ihu yayi ta ihu yana kuka ya tahurru ai tahurru yadun wa ta'laqu bihi wani hannun yana zamewa wani kuma yana cewa yana kantsamewa ba sai sake ihu ba ورجل كما وتكفر ورجل وتخر رجل وتعلق رجل وتكفر تسلي وتكفر تمقلقلي يلا جاينا مقلقليوا ها وتصيب جوانبهن وتاتي تاتي للاش ko ina gefansa duk gefansa da gefan dama da gefan hagu kafin ya sauka ya koma baki wani wuta duk ta canza masa biki Allah ka tsare wa anil musayyib an samu daga musayyib qala sa'altu ay murra na tambayi murra malami ne an kaulihi ta'ala wa in minkum illa wariduha babu wani daga cikin ku face zai tsallaka ta wuta ya abun yake fa haddathani sai ya bani labari annabna mas'ud haddathahu cewa babban malamin nan na qur'ani abdullahi dan mas'ud ya ba su labari yace anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala manzo Allah tsira da mintin Allah tabbata gare shi ya ce yaridun nasun nara mutane za su gangaro bakin wuta thumma yusadduna an hadi amali sai a kare su daga wutan nan gurgudan ayyukan su to da kai a kare su daga shiga wuta da ayyukan Allah ka kare su wa awwaluhum kalamhil bar yace na farko da za su wuce kaman wucewan walqiya thumma kamar rayh sannan wasu su wuce kaman iska thumma ka hudri alfarasi sannan kuma wata su wuce kamar tsaman tsallan doki doki wanda zai wuce yana gudu hudri shine ay adu zu wasadin aka ce doki irin mai tsallan nan wanda zai rika tsalle tunda kaga wani doki in yayi shu zai irin tsallan nan da ake yi to wasu kama haka za su wuce kaga dai bai kai iska ba zai zo ya tsallake ni amma kamar yanda doki zai daga ya tsalle ya tsallake rami to kama haka wasu za su wuce to a aka buka samu ba mallan mutum ba ya taba wanda ma ya wuce kamar tsallan doki ai kaga dai bai doni abu ya ma wuce ai mallan Allah da ya tsallakar da mu kawai Allah ya samu tsira kamar doki yadda doki zai wuce wasu haka za su tsallaka thumma kal karrakin fi rahlihi sannan kamar wanda zai hau shi a dokin yana guduwa yana gudu kenan thumma kashaddar rajul sannan wasu su wuce kamar yadda mutane za su wuce wallahi wurin nan malam ko kamar yadda mutanen nan za su samu da gudun mutum mutum ya samu ya wuce wurin nan ya sha wallahi ya sha da gudu irin namu da ma na ƴan adam mutum ya samu ya wuce wurin ka san dai zai ji hamamin sa ko wallahi ya samu ya wuce dai ya sha to balle wanda ya wuce kamar gudun doki ko tsallan dokin nan a wannan ai suna ma daga cikin wanda za a yi murna sosai babba asar da muke dai Allah ya tsallakar da mu kuma kamace sannan wasu za su wuce kamar yadda mutum zai wuce yana tafiya muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala Allah tsere da mu dukkan waɗannan wurare da aka faɗi guda uku nan kamar yadda muka faɗe su su ne mafi firgicin kiyama kaga wajen tarkin nan a ce mutum ya zo bai samu ba ko wajen mizani ko wajen sirati yana da matuƙar tsoratarwa muna fata Allah tabaraka wa ta'ala ya kubutar da mu Allah ya shayar da mu daga cikin tarkin nan na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan kuma muna roƙon Allah ya nauyaya mana ma'aunan mu sannan kuma Allah ya tsallakar da mu a kan sirafi gaba ɗaya mu da mu da muka zo nan da duk ma waɗanda suke saurare kai da dukkan ma ɗan uwanmu musulmai a ko'ina cikin duniya muna fata Allah tabaraka wa ta'ala ya kubutar da mu da tsarkin sunayen wannan fasali ya ƙare da wannan zamu shiga gobe in Allah ya kaddara muna raye kuma Allah ya bada iko zamu yi to zamu shiga fasli na uku wanda shi ma babban tashin hankali ne gobe za a yi maganar sifar yadda wuta take Allah ka tsare mu daga shiga wuta Allah ka tsare mu daga shiga wuta Allah ka tsare mu daga shiga wuta tattafi bi hada سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك اللهم يا ربي يا أرحم الراحمين يا راحم الضعفاء والفقراء والغرباء والمساكين أنزل رحمتك علينا وعلى والدينا وعلى سائر المسلمين الموحدين في كل مكان اللهم استر عيوبنا واغفر ذنوبنا وطهر قلوبنا ونفض معذرنا وحذر أخلاقنا وقوي إيماننا وسدد عند السؤال جوابنا وإلى عمل أهل الجنة اهدنا وتوفنا وأنت راض عنا واحشرنا في ذمة نبينا وتحت لواء حبيبنا واسقنا بيده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نزمع بعدها أبدا يا رب العالمين اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين